إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda kenan unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na dari da talatin da takwas dari da talatin da takwas haka ne ku? a tara ku? 139 to kenan za mu muna cikin shubaha muna cikin dai kitabul aiman wannan go kahin nan daga cikin ladabi na majalisar ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai an an zauna a watsi wani a can wani a can ya ki shingide wani a can iya hange daga nesa gamawa gamuwa ake wuri guda gamuwa ake majalisar ilimi ba watsewa annabi hana watsewa ya tamali arakum izin ya naji ganin ku a watsi harkita sahabbai inda za su zamna a wuri in kana so ka sa wani tsinke baka samu haka suke haduwa wuri guda don a samu harka guda ta mala'iku wanda za su wannan tsaya ko karkashin saman wannan halkakin shiga wannan halkakin ta ilimi kenan ba a san watsuwa a cikin darasinmu na 137 mun hara bayani kan shubaha da wani kan kawo cewa an yi maganar rantsuwa da wani allah kahurci ne shirka ce to wasu sukan gawai su dabara ce hesa tocin sun san misali ta kwaran kuta a radu rantsuwa da wani allah shirme ne hesuwa mutum rantsuwa da wani allah wai akan karya wai don dai sun san shirme ne rantsuwa wace wannan matsala ce gwanda maganta ruwa ta abdullahi bin masaud da ya karantar da kai da haɗarin rantsuwa da wani allah ya ce gwanda rantse da Allah akan ƙarya da rantse da wani Allah akan gaskiya rantsuwa da wani Allah iya da akan ƙarya ana kenta yaminul gamus kabira ce babba cikin laihin da yake dirme wata gidan wuta amma ce gwanda ya ɗauki wannan laihi na kabira da ya ɗauki laihin rantsuwa da wani Allah saboda rantsuwa da wani Allah kafirci ne shirka ce annabi ce kenan shine hadarin bai dace ba ka rantse da wani Allah ko mun karanta ruwaya wadda ruwaya da Imam Bukhari ya rubuta ka Muslim ya rubuta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya rantse a cikin rantsuwa ya rantse da lata na ma'ana ka rantse da wani Allah kai tsaye ya ce la ilaha illallah shine kafarar shi mu a nan musallata bai dace aradu ta kwaran kwatsa da wannan dare to don da rantsuwa da aradu ta kwaran kwatsa kai tsaye a bayan ta ce la'ila illallah shi na kafara shi a cikin ruwayar ya kawo maganar cewa duk wanda da wasa ma cewa na zo mai modi fare nawa kasa to kai tsaye shi ma ka fara shi ya yi sadakar wani abu a ruwaya guda suka zo da wancan magana kenan a takaice dai ba a rantsuwa da wani allah kuma da maganar wanda zai ce shi ya rantse da allah misali bai wani aikin alkhairi zai ce to shi a yi tun da ya rantse shi kenan bai kafara Allah ce ka a yi sa ka a wasa da rantsuwa kaza kaza tun na rantse da Allah bana ƙara zo gidan shi na na rantsuwa ko na rantse da Allah bana ƙara taimaka ma wani wannan kaga rantsuwa ce kai kan barin wani aikin alkhairi to an ce anan bai dacewa ka ce ka ci gaba da zama kan rantsuwa dan kai rantsuwa da Allah akan rashin aikin alkhairi wannan abin da yake ka'ida kanka ka yi ka fara rantsuwa ka aikata alkhairi wata ruwa ya mazana na cewa mutum ya doge a kan rantsuwa ya yi laihi a kan ya kare wannan rantsuwar kira laihi ne babba don ka rantsi ka ce kai shi kenan baka kuma ba baka ka fara in dai alkhairi na kai rantsuwa baka yi to annabi ce ka yi ka fara ka aikata wannan alkhairi shine karatun ƙarshen karatun to wannan ma'ana wannan aya da ya fasara sai ke cewa ƙalibin kasir wakada wannan bayan da muka yi na ma'anar wasa da rantsuwa lati da Allah urta da amana kuma kinan kan bayan wani tafsirin da ibn kasir yayi na wannan aya ko tafsirin wannan aya da ibn abbas ya karshen ibn abbas nake cewa لا تجعلن عدة ليمينك ألا تثنى على خير ولكن كفر عن يمينك وثنى على خير تفسير وجه آية معناه كنا لا تجعل عدة لأمانكم عدة معنا أنا عدة كمان كسا جيتو رنسوا تنا رنسوا تاكاري كأتي على خير شيء كنا تنا كرنسوا ككاتا كسا دكا أنا بكأتي على خير با يче أبدا ذاك ابن عباس كيче معناه آية ككسنيا رنسوا تكاو تبجرو ta sama gicciya wajen hana aikin alkhairi abinda za ka yi ka yi kafara ta rantsuwarka kuma ka aikata alkhairi ya ce ƙada ibn kathir kan tafsirin wannan a cikin tafsirin shi kan wannan aya baya kan wani ibn abbas sai yake cewa wannan bayanin da ya yi daga ibn abbas ya ce ka za ƙala masaru wa sha'abi wa ibrahim an wa mujahid wa tawus وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وربيع بن حسن والدحاق وعطاء الخراساني والسدي duka wannan malamin tafiye ne jero duka wannan su ma kan wannan tafsirin suka ma wannan aya na kakka sanya Allah to gaciya sunan rantsuwa ka ta hana ka aikin alkhairi sai man halafa bi millatin ghairil islam wanda ya rantsuwa da wani addini ba musulunci ba me ma'ana magana za a yi wani abu ka ce an habba haka ba nayi ko an ba haka habba haka ba ne ba ni bai hude ne ko ni ban sare ne ko ba wani da ni misali an ba haka ba ne ba ni ba musulmi ba ne akwai wani rantsuwa da ake ka yi rantsuwa shi na rantsuwa da wani addini ba musulunci ba mai matsayin haka ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rutu haka musulun aka sauran amsa abu dawud aka turmuzi na sayi kada duka na sabis a sunan arabakin nan san kawo ruwaya bayan bukhari musulun kenan abu dawud turmuzi na sayi bin maja san kawo ruwaya an sabit bin dahak qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millatin siwa al-islam kadhiban muta'ammidan fahuwa kama ƙara duk wanda ya rantsuwa da wani addini ba musulunci ba kuma ƙarya ce da gangan to kamar da yahudu an habba haka ba ne bai hudu ne to bai hudu ne an habba haka wani barasa ta barasa ne an habba haka wani ba ni ba musulmi ne to ba musulmi ne ba magana kenan shine hadarinta fahuwa kama ƙala ta gangama kan ƙarya kan da wani abu kuma haka kenan ruwaya ta gaba wadda abu dawo haka mamun nasa'i haka ibn majah sun zo da ruwayar wa an abdullahi ibn buraida an abi qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام duk wanda ya ce ni kenan magana a yau an abuci an baka bane ba ni mana ni ba musulmi bane ba shine ni ba musulmi bane ban ba haka ba mana magana da ya wadi ya ce fa in kana kadiban misali wani abu ne aka yi ba a yi wani abu sabana haka nan ƙarya ce yi ya ce in har ba haka bane shi ba musulmi bane ba to in magana da wadda kenan ƙarya ce ya yi kuma ya kawo wannan magana in ba ka shi ba musulmi ba to fa in kana kadiban fa huwa kama qala in ƙarya ce ya yi misali ya ce in har ban baka kaza ba ni ba musulmi bane ba kun bi bashin ba to ya zama musulmi kenan in ƙarya ce ya zan ba musulmin ba ya ce wa in kani sadiƙan in har ma gaskiyan ne maimakon ka rantse da Allah ya kai irin wani kalma in haɓin baka ba ni ba musulmi ba ne ba to ko na baka lam ya'ud ilayhi al-islam saliman musuluncin shi bai kuma mai lahiya ya sami bar shi kan addinin shi ya ka sami tawaya addinin ka ko gaskiya ne saboda ba a rantsuwa da kowa sai Allah rantsuwa irin wannan rantsuwa hadari ce tana illa ga addininka haka nan ko da gaskiya ne ka magana kenan ko gaskiya ne hadari ne irin wannan rantsuwa ka gama addini da wani abu ni ba zaba ni ba musulmi bane ba to ko gaskiya ba gaskiya bane ba ka zama kahurin an kuma gaskiya ne ma abin da aka ka kai rantsuwa da da salam da addini irin wannan rantsuwa to ba koma addini lahiya ya ka samu matsala kan addininka wannan shine kenan karantar da mu hadarin rantsuwa irin wannan rantsuwa ko ni haka ni ba ni ba yahudi ne ko ni ba musulmi ne ba ana kamar shi ne to wata rantsuwa ce mai hadari wanda wata rantsuwa ma da kai kai ta kan ƙarya ta yi madama dama wannan shine kenan hukumcin man halafa bi millatin ghairil islam wanda ya rantsuwa da wani addini ba musulunci ba in gaskiya ne ya yi laihi an kuma karya ne kamar da yadda shi kenan kenan ba musulmi bane ba an kuma gaskiya ne ma da zai wani addini to bai koma addini lahiya ya samu matsala man hulifa lahu billah falyarda falyarda duk wanda man hulifa lahu billah duk wanda aka mishi rantsuwa da Allah mutum ne bisa wata rigima ce ma na rantsi da Allah wani haka ne to ka yarda tun da ka suna Allah ka yarda ka bar shi da Allah kurin ka yadda me hujjar kan haka ya kawo ruwayoyi akwai wannan ta farko ta ibn majah cewa an ibn umar qal سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحلف بأبي فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرد بالله فليس من الله عبد الله بن عمر كي تشوا ياجي annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani mutum annabi yaji wani mutum ya ne ga yaran tsuwa da baban shi na rantsa da babana ta jahiliya sai manzo Allah ce musu la tahlifu bi abaikum kakku rantsuwa da uwayenku can bayan mun karanta timiran tsuwa ya rantsuwa da Allah ko kyale bakin shi ya ce mana halafa billahi falasa duk dukkuwa wanda zai rantsuwa da Allah ya gaskiya idan kakka rantse da Allah kan man hulifa lahu billahi falyarda falyarda wanda aka mai rantsuwa kina wanda ya ma rantsuwa da Allah to ka yarda wa man lam yarda billahi duk wanda aka yi rantsuwa ya rantsi da Allah kace ni bai da babaro mai da baka kake to alaysa min Allah ba ruwan Allah da shi mana bai ya bar hanyar Allah kun ka amince shi wannan don zai kawo kan maganar haƙƙi da sauransu hatta a bangaren shari'a mutum ya da'awar wani abu kayanka ne a wajen wani amma ku biyu kuka yi ku biyu kaɗai ku sani sai ce ai wannan kayan kudin nashi ne to kai a nan kayan rantsuwa sai da kashe naka na shari'a ta musulunci wadda mun san akwai wata a bayanta kullum bambancin yawan shari'a ta duniya da ta allah an san akwai wata a gaban ba amma abin da alkali zai aiki da zai ka ce wannan kayan naka ne ina shaidinka shaida wannan kayan naka ne to a ni daga ni shi ne to kai wani haka ne ya ce ƙarya yake na wani to kai yake nan baka shaida shi ka to kai yanzu ya karanta da Allah in ya rantsa da Allah na shi ne shi ke na haifar da shi wani ce rasulullah wallahi mutum banza ne rantsuwa ƙarya zai cika na aka kaune ce rasulullah wallahi mutum banza ne rantsuwa zai cika na annabi ce baka da wani hamata yawan kora ko ka shaida ko rantsa ya tirka hanka ba abin da za mu iya haka wani alajin mishi ko mutum banza ne haka za mu zama yake shi za mu yarda da rantsuwa da kai kai can tsakanin gudan Allah kuma mu ne za mu yi haka haka ya aka yi kwayar rantsuwa da ya ba ba shi da shi shi mutum ya ba shi da shi na ba shi da shi kenan haka ne kurin kenan bangaren shari'a ma haka ne mutum ya dole yarda tana ka baka shaida shi ya rantsi mu za mu yarda can Allah ya hukunci tsakanin kuma ya girza ne wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ra'a isa ibn maryam rajulan yasru ra'a isa ibn yasru faqala asaraqata wannan ruwaya kace annabi ganin ganin isa ce a bukhari ka da muslim ka ruwaya ko annabi annabi ke ba labarin annabi sallama manzala ke ba labarin da akai isa alayhi salam kana ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta haka imam nasai ya kai ibn majah san ka ruwaya manzala ya ce ya ce yake ba labarin cewa isa annabi isa alayhi salam ra'a rajulan yasar ya ga wani mutum ya sata idan shi yace ba Allah sata sata ka sata ba Allah qala la wallazi la ilaha illa hu na rantsi da Allah wanda ba abin mutane shi duk bai yana sata ba kuma shi ya kallon shi ya kallon shi sata amma ta yaran da Allah shi bai sata ba fa qala isa isa sai ya ce amantu billah wa kadzabtu basari isa ya ce na imani da Allah na karyatar da ido na ido na karya na da Allah ya kallon idan shi amma ce da tun da kasu Allah ce ya rantsi da Allah ba ba da gaskiya sai shi nabi ya sata ba isa ya ce ina imani da Allah na karyatar da idona shi ke nan kaza a kai yake na gani ga shi da shagadi da shagadi amma tun da ka Allah ya ce ya rantsi da Allah yi ba shi ke nan shi na imani da Allah idona ne karya ko na karyatar na karyatar da idona shi ke nan aka ci gaba me aka yi yanzu ba kuma ga Allah ba fara wani fara wani balle Allah ba sani ba ba magana shayya wannan shin wada kenan yanzu magana da muke taron tsuwa ya ce an kasamu da yami kashe-kashe rantsuwa kala na wuce tankasimul aiman a kasaman talata rantsuwa ta kasu gida uku akwai alyaminin lagaw akwai alyaminin gamus akwai alyaminin munakida ya sassa rantsuwa rantsuwa mai dirmiyar da mutum a gidan wuta da rantsuwa kullalla ta ce yaminin lagaw wace lagaw da yaminin ce rantsuwa wadda ba ba aiki da ita ba a consider ba a ɗaukanta a rantsuwa rantsuwa ce amma ba ta cikin lissahi ta ce yaminin lagaw sai alimin gamus rantsuwa wata ke dirmiyar da mutum a gidan wuta sai alimin muna agida rantsuwa kullalla mai sunan rantsuwa a shari'a kada a kuce rantsuwa sai ka shirara ka ji da wace da wace ya ce aliminun lagaw wa hukumuha a wannan rantsuwa kashi uku da muka ambata yanzu zai ambata maka kala ta farko aliminun lagaw ita rantsuwa da yasassa wata irin rantsuwa ce wadda ba ta cikin lissahi kun mai hukumci an an yi ta ya ce lagawul yamin zai ma kenan fasararta kalma ta lagawul yamin huwa da halifa min gairar ƙasa da yamin ita ce rantsuwa ce mutum zai hurta ta ba tare ba da niyyar rantsuwa a zuce shi kunin sabo magana wallahi wallahi la ilaha illa wallahi yau ya ciwon kai ya iya masara la ilaha wallahi sabo ne kowa san barin zuwa kenya haka aka saba kurin la ilaha wallahi da la ilaha wallahi ni wallahi yace ka kaulin rajul kaman magana mutum da zai ce wallahi la ta'kulanna aw la tashrabanna wa nahwa thalik la yurid bihi yaminan irin wallahi kaci kuna faɗi ne haka wallahi kaci ungo a wallahi kaci ko wallahi kaci ya kaci wallahi kaci gidana ka faɗi kurin furtu irin wannan ba da niyyar rantsuwa ba wallahi wani ya kaci wallahi sai ka sha ya ce wa nahawi zalika da makamantan wannan da ya hakan la yuridu bihi yaminan ba rantsuwa ba ke ni wannan ita ce laƙaudin rantsuwa ba da niyyar rantsuwa ba wala yan aqidu hadha al-yamin wala yu'akhadhu bihi al-halif wannan rantsuwa irin wannan ba a dokanta rantsuwa tabbatattar rantsuwa da aka kulla kuma ba a kama mai ita da laifi kembata cikin kafara baka yi ma laifi ba balle a ce kai kafara irin wannan rantsuwa ya kawo hujja da wayannan ayoyi kayan hadisin aisha ya kawo cikin bakara aya ta 225 fadar allah subhanahu wata'ala la yu'akhidhukum allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum cewa allah la yu'akhidhukum allahu billaghwi fi aymanikum allah baya kama ku da laihi a kan lagawar yamin rasassar rantsuwa rantsuwa da bata cikin lissahi walakin amma Allah yana kama ku lakin yi akhidhukum Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum da abin da zuciyarku ta kudurta ta yi niyya kina kane rantsuwa kina an ba ne rantsuwa wacce kun faɗi da kai furut shine magana kenan irin wannan rantsuwa Allah baya kama ku da laihi a kanta ba ta cikin lissahin rantsuwa kuma ya kawo cikin ita ma ma'ida aya ta 89 fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman yace Allah baya kama ku da lagawo cikin rantsuwa rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum amma iya kama ku bima aqadtum al ayman abinda kuka kudurta na rantsuwa kai ka kudurta kai niyya ita ce rantsuwa mai suna rantsuwa da Allah zai kama ka idan baka cika ta ba kaga wannan ayoyi sai tafsirin ayar daga Aisha radiyallahu anha ruwa da Imam Bukhari ya rutu an Aisha radiyallahu anha tace la yu'akhidhukum Allah bil lagwi ma'anan wannan Allah baya kama ku da yasassan rantsuwa qalat tace unzilat fi qawlihi la wallahi wa bala wallahi ta sabuko kan fadar mutum zai ce lawala wala ba kwani ba kurkudi ne ba za bai kudi shirya ya zuwa a ba kwani wallahi ko ba da ko iya wallahi haka aka yi iya wallahi to duk irin wannan kalma iya wallahi a wallahi mutum sabo da rantsuwa kurin furtuka ba tsaya ka za ka tabbatar da magana ka da rantsuwa kurin ta huto to irin wannan allah baya kama ka da lahiya kan ba rantsuwa ba ce mai suna rantsuwa ita ce a shatin tafsirin wannan aya kenan daga ciki ana kawo lakawar yamin wani abu ne misali tsankaya su su malamai suna kawo kamar ka ce wancan misali wancan misali da aka ce shago ne misali da cewa wallahi wancan wani ne dukkan ni tsakanin ga Allah ina kuru shi ne sai da gaba da ya gaba shi bane ba in yi rantsuwa kan wani abu ina ga haka ne sai daga baya bayyana gare ni abin nan ba haka bane wannan ma ba a kiran da idan ka kafara tsakanin karani wallahi wanda a wanda wanda wallahi wanda wallahi wanda kiza ba sai zuwa ga ba shi bane ba to annabi baka ta kafara iya cikin lagaw ne ne wanda kan tafsirin ibn kasir da da maganar magabata haka sauran tafsirin magabata na irin wannan din da ita ma rantsuwa ce da ba dangan ba kai tsammanin haka kuma ba haka bane ba kina irin wannan rantsuwoyi su ne a cikin kashi uku wannan lagau lemin ba ta kafara kuma ba a ce kayan zini wani kuskure ne sai aliyamin al-gamus wa hukumuha rantsuwa da muka ce al'amata suna al-gamus don tana takamitu sahibu a finnar a fi'isim saboda tana dirmiyar da mai ita a cikin laihi tana dirmi daga cikin layi tana dirmi daga cikin wuta haka mata yamin al-gamus mecece al-yamin al-gamus kuma yace wa hukumuha me hukumcin ta an anyi yanzu kenan wannan bayani na zai maka bayani ya ce hiyar yaminul kadibatu allati tuhdamu bi al-uquq ita ce rantsuwa ta ƙarya wadda ake cinye ko haɗe haƙunan bayan Allah irin mutum zai zo da rantsuwar ƙarya irin muka bada bayani da su misali irin da ake a ƙauye rigimar gona an san al'adar mutanenmu kyautata tsakanin aboki da aboki ya bar mashi wani ɓangaren gona shi ya ta mashi ya bai iya nomawa ya bar mashi iya nomawa ko ɗan uwa ne da ɗan uwa ya bar mashi shi ya san sarai wannan gona uwa ne ya bashi amma tahiya na tahiya iya wancan kin ya mutu shi kuma iya gaba shi da abin madogara ta noma ya wannan gona kun zai zo kiri-kiri a wannan gona tashi ci to wannan abin gona da kuka taso kudiya a hannun wannan bawan Allah abokin uba ɗan uwa ne kowa a hannun wannan gona sai aka zo shari'a gona ta ce ƙarya ce ta babanmu ce ta babanmu ce ta kakanmu ce kaga nan shari'a ta ce to yanzu ku ina shaida ta kakanku ce wa shaida gonar kakanmu ce to ya su kawo hujja don ba iya an jima da abin to kaga a wannan hali kenan gona kai bawan Allah taka ce he zo rantsi da Allah akan ɗaya dan ya san ba shaida kaga he zo rantsi dan ya ci wannan gona shi kuma kuma shari'a in ya rantsi su musu shaida shi ya zo ya rantsi a gaban mu ya ce gonar shi ce kenan dole mu ci gonar ba shi me yasa muka bashi gona saboda rantsuwa da yi ta mai rantsuwar ƙarya ce kaga nan ya yi rantsuwa ya tawaye haƙƙin wasu kuma haka ne azara kuma ce duk wanda ya rantsuwa ta ƙarya ya ci haƙƙin wani da rantsuwa to tabbas ɗan wuta ne annabi ya ce ko da tsimin giya ce ta bulala ka ci tsimin giya ya rantsuwa kan ƙarya zo ƙarya ka ci tabbas ɗan wuta ne to wannan kenan mata suna algamus saboda kenan mutum ya rantsuwa ta ƙarya tuwa ta mabiyar ya tawaye haƙƙin wasu awon lati kusa da biya alfis ƙoli khiyana ko kurin ba haƙƙin kuwa bane ba kurin misali zai rantsuwa ta ƙarya akan kurin dan wata yaudara daban ko shaidar ƙarya na daban da ya zo ya yi rantsuwa kurin a samta masu rantsuwa haka ma a cikin hira kurin sai rantsuwa ƙarya abin da ba a yi baka ce haka ne ko kai kurin na yi kaza kuma a wula na yi na rantsu Allah haka ne aka yi wani abu ne na fasikanci ko ha'inci wasu miyata bidalik amma wannan rantsuwa suna yaminar gamus li'anna ta gami su sahiba fil ithimi sun mafinar saboda za ta jirme da mai ita a cikin zinihi da harko ya shiga zini kuma daga baya ta jirme da shi gidan wuta shi za kamata suna yaminar gamus wahiyar min akabar da kaba'ir a cikin kabira mai laihi masu mutum wuta wuta rantsuwa karya tana daga cikin mafi girma a cikin a cikin kabira ma tana cikin manya-manya kuma wala kafara ta fiha ita kafara ba ta mata kafara ba ta mata lahin ya kai gaya kaga wannan iya karanta da kai wasu idan aka ce kaza ba ka fara sai su doka kenan abu ne mai sauki yanzu misali masalar da ake madamar muke tattaunawa wanda ya ci abinci da azumi da gangan ba jima'i ba abu tuwo ne cikin da gangan ko ruwa sha da gangan kasan akwai masu kawo cewa kafara ce zai suna kiyasi da mai jima'i nasi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan mai jima'i kan magana kafara amma wanda ci ne yi babu nasi da matsala karar ya tabbata yi magana akan ci ko sha akan kafara irin wannan su sa su malamai da dama suka ta yi hatta daga cikin malaman malikawa ina ga wannan ne ina ga cikin malaman malikawa hatta da cikin malikiya ya yi wannan magana cikin littafi na bilatul musul na ibn rushd ya kama maganar wanda ina ga ashabu ne cikin malaman malikiya wanda yake cewa iya daga cikin masu ganin ba magana kafara ba magana tuba kai ba magana kafara sai dai me zaka ce ba magana ba magana ramuwa sai dai kurin mana hida na ka ce hida tuba kullum ba magana kafara hida kullum ka tuba ga Allah tuba kullum ba magana kafara hida kullum ka tuba ga Allah saboda yace nassin ba haka bai zo ta wannan dama cikin malamai haka suke na ga wani ya kawo wani dan wa fitina wanda iya da wasu na ma ya ga wani za a ce a ci azumi da gangam a ce ba kafara an ma yi wasa da addini ina ga Allah ya harta mishi da ya ce haka ya zama mai fitina wani abin kuma wanda an kawo magana kun da an ce kurin ba kafara akan ci da gangam ya zama mai fitina ya ja da baya gaba daya kurin shi iya gasa ba na cana ga da tayi to gashi an ce malikiya da ta malikiya da tayi ne nan ba maliki ibn rujin kuma ga maganar da ya kawo abu kuma a barwancin ma bangaren mazhabikin masu ganin babu kafara kun sai tuba ga Allah laifin to kenan da an ce ba kafara a ba an ce ba laifin karami ne ba a ya huce ka kai tuba kun ya huce kafara ne he kurin ka tuba ga gangam misali zaka misali kamar sallah da gangam barin sallah da gangam da ake magana ce ba magana ramuwa to za ku ce ba ba ba magana kara wa ramuwa sallah kaza ta kaza a laifin ta ya wuce karama he kun ka tuba ga Allah kurin irin su Umar bin Khattab Abdullah bin Umar irin su Salman Farisi suna ce maka hurci ne barin sallah guda da gangan ka barta ke laifin ne ya kai gaya to wannan kaga sai su ce a tunda akwai maganganu na malamai sun kawo amma za a yi ta yin son babu qada'i babu ramuwa ramuwa wata guda ramuwa shekara ramuwa da baka san ma shekarar da kai duk aka tsara na abubuwan sai ba wannan babe da aka wasu malamai suka yi suka yi babe na ramuwoyi sai ba mutane damar kenan sallah in ta wuce maka ramata alhali nasi ne karara nasin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya gaya muku ya gaya masu imani inna salata kanat ala nuna ga taban makota sallah wata farilla ce Allah ɗaya masu imani mai lokaci a nan sallah sallah ce inna salata awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana da ƙarshe ce da baka ce kuma ya jano ya ce sallar kaza azhar tana nan malamin dukul asar tana nan matuƙar asar ta shiga ba in ta shiga akwai ta kuma cewa karamu inda har Allah subhanahu wata'ala da ya wannan bayani lokaci gare ta inda har Allah zai ba wani dama daga baya bayan lokacin da aka mata ya ramu da Allah ya wa masu jihadi fi sabilillah kuma irin jihadi barin da zaman kana koyi cikin ɗaki kilo dubu yaƙi matsaurata ka aika makami yaƙi irin da na gaba da gaba mashi iya yawo a huska ka iya gittawa kibiya tana gittawa aka ce sallah sai kun yi ta ko kuna gudu kan wata Allah inda har za a ba wani ramo dama ya ramo sallah ya ce ku ci gaba da jihadi ya kun kare kowane lokaci ne ku sallah ku amma ba a ba su ba dama duk da suna cikin hadari suna cikin kuma aikin Allah suke amma ka ce ko kuna gudu da kun yi kurin kai kana kama kuɗi kana kasuwa kana hira kuna ranyo kuna biki ya kare da wata wadda ma ce akwai ramon karamu ya ramo ta kai da lokacin da zuhur bari Allahu akbar haba dan wa kamar wasa da dini ne gaskiya wasa da addini ne wasa da addini ne gaskiya magana to wannan kowa ta bude ya suke gane shi kuma da manzo Allah wannan magana ya ambaci masu uzuri guda biyu da ya ware yace man nama asrak aw nasiha farsaliya da zakarha ya ware mutum biyu annabi zalama yace wanda ya mance ya barci kan sallah ko ya mance wannan biyan annabi ya ba damar sara mota lokacin da saka tana kura mai barci da mai mantuwa kura ya ba su damar ramo sallah amma wanda ba su ba bai cikin wanda annabi zanu wajen kadi ba cikin fikin sunna na na sayyid sabiq haka na abu malik sayyid fikin sunna haka bala ka ga cikin walla sun kama gano da yawa na magabata hatta sahabbai ga muku irin su umar irin su abdullahi bin umar irin su mana farisi irin su abu zama cikin malamai sahabbai da tabi'ai yace haka suka yi kuma yace ibn hasan ke cewa bai samu sahabi guda ba da ya saba ma fatar wa'annan malaman wannan fatawa ce ta sahabbai sallah guda ka bari sai tuba kurin ba magana kara mota ce inda ta Allah ce ta wuce haka ibn Hazm ibn Hazm kace inda sallar da Allah ce ayi to ta wuce an kuwa kace akwai ta wace ce kamar sai ta ne kenan yayi bari tun Allah ce ayi ta kenan ba Allah ya ce bari ya ka ya ka bayanai kan mas'alar ta magana ce wayannan da yijiro inda magabata to babu maganar wani sahabi dan uwansu wanda ya saba ma fatawarsu sai dai yan baya an ce a malikiya an ce a shafiya wannan ka samu masu a ramo amma wannan magabata babu wanda ya bada dama ka bar da gangan sai ta kare ka zo ka ramo ta to ba ta Allah bace haka ba ta bace ba san ta Allah ta wuce to anan ke me zaka yi yau misali nawa yan uwan mutane suke barin hanya wasu ma rashin sanin da'awa ta addini ta kai musu ba mutum zai shekaru ya zama kawato shekara nawa bai sallah ko daya shekara 30 40 a rayuwar shi yau ya gana addini yau ya ji wa'azi sai ka ce ai ya ramu sallar shekara 20 kamar maka mai dalilin san mutum ba sa gaba sai ka bai iyawa sai ka ya zai iya sallar shekara ashirin sai su ce to abin da za a yi an kai sallah wata shi ma wani tsari ne ba nan ba Allah ba an sahabi ko ko malakin makan shi wai an kai kai ko ta sallah misalan ka sallah azhar ta farilla sai ka mutum ya koma gehi ya tare kama ya sallah ta biyu to shi to sallah shiga shiga shirin gabari ka san ka shiga goma za ka mutu ko ka shiga daya an gaskiya ne ka tayi sai ka tayi hakari tun da ramuwa ce laifin kai a ce kullum kai sallah ɗaya za ka ta ta biyu ka kuma gabatar sallah shekara ashirin yaushe za ka are kaga dai kenan baka ramuwa ta ba a tsarin nasu ma kana da haɗarin ka mutu kenan da ramuwa a tsarin wannan shi zaka da yawa haka suke to yan wa ba a dora maka ba yau Allah ya sa ka tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawbatu tatajibu ma qabla idan mutun ya tuba ta wanki da abin aka shi shikenan kun zuka koma ga Allah kun ka da ka bar Allah yanzu ka koma ga Allah kun ka uskanci Allah kun ka yi ta kyauta da sallah ta gaba da yawan nafiloli dan kana da gurbi kana da kasara ibn tamiya ke cewa ka ci ka yau da nafiloli na da kai shine kun amma ka ce ka ramu to wannan wani ra'ayi na wasu wasu malaman Allah garauta musu wanda suka kan dauka kamar nasi na karara na manzon Allah kun Allah subhanahu wataala shi Allah mata lokaci annabi ya ce kuma ga shiga ga huta to wannan aka ba damuwa saramu a nasi su ne kurin mai barci da mai mantuwa da gangan a yi hankali da barin sallah kurin da gangan ana kama kuɗi ko ana ranyo ko ana wani biki na mata daga baya a ci an ramu tun akwai dama ya gama sallah ko biyar ya zo ya zo yanzu ya taso da kasuwa zai yi su balle na kasuwa to yanzu muna maganar kenan rantsuwa ta ga suna cikin mahi girman kabira kuma ce wala kafarat fiha ba a mata kafara li'anna Allah ya qul walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman Allah iya kama ku da rantsuwa da ku kulla da gangan da niyya wa hadi yaminun ghayr munaqida ita irin wannan rantsuwa ta ƙarya ba rantsuwa ba ce ba kullalla li'annal munaqida ma li'annal munaqid ma yumkin halluhu wa la yata'atta fi fi al-yamin al-gamus al-bir asala ita rantsuwa munaqida ita wanda ana iya warware ta amma ita rantsuwa ta gamus bayan da za a samu kowa ta a wani aiki na alkhairi ko kaza wani da kyautawa ko sadaka ko kafara ta mata magani me ya bambanta sayan wa ita ayya min algamus abu ne an riga an yi ya karantse da kalla akan ƙarya ita kuma min mu'aqida abu ne da an ainihin an za a yi kaza misali ita ba ta zauwa mai ga cikin abu na gaba min algamus ita abin da aka yi ne amma min mu'aqida ana iya yin ta abin da ya wuce amma a ƙarya amma ɗan a gaskiya ne in wata gaskiya na yi amma ƙarya ce ga musu ce kun talakata ne amma rantsuwa mai sunan zan magana kanta mai kafara na rantse da Allah ban da kaza ko na rantse da Allah zan yi kaza na bane wanda a gaba zai zo na rantse kan shi kuma da niyya shi za a ce in kai kaza a kafara shi amma abin da ya wuce kuma in ma ƙarya kenan ba ta skill zai ko ka gaskiya ne kuma da ma baka fara kanka yace ita kenan razo ƙarya babu wani abu akanta na da da zai akanta yace qala ta'ala la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamu ba'da ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima fadattum an sabilillah wa lakum azabun azim Allah mai girma da gowa yake cewa duk da daga matafsirin a gaba Allah kakku riki rantsuwa la tattakhidhu aymanukum dakhalan bainakum kako da kiran tsuwa tsakaninku da yaudara kuka da tsuwa ku yaudari junanku shin dakhala mana amma ce na yaudara fatazilla kadan ba subuti ya kawa ta tasillibe ta ki sabiya bayan ta tabbata kenan akwai matsala ta rashin lalace imani na gurbacewa hali na kware kenan kawa ta gushe ta sabiya bayan ta tabbata kuma wata zukur su abin masu sadatu asibila za ku ɗanɗani azaba dalilin kan kaucewa daga hanyar Allah kuma kuna da alakum azabun azim kuna da azaba mai gira qala tabari rahimahullah na tabari cikin tafsiri na wannan aya ya zama ka bayanin wannan aya yace ma'anar aya ma'anar wannan aya لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد liman ahatumuhu dakhalan ay khadi'a wa qadara ma'anar aya la taj'alu aymanakum kaku sanya rantsoyinku allati tahalifuna biha wanda kuke rantsuwa da su ala annakum tufuna bil ahd akan kaman kun yi rantsuwa za ku cika wani alƙawali liman ahatumuhu wanda kuka ma wani alƙawalin ya tana ku rantse ne ya kenan gaskiya ne za ku cika wannan abin ku ɗauki wannan rantsuwa da halan wa gadaran masu kan zaman ya ta yaudara kuran a zaman ashe kun yi da ne a zaman yaudara don ku cuci wani kuran da ya dama innu ilaikum don mutane idan kai rantsuwa kai a yarda mutum ya tunda ka rantsa da Allah kaga dangana zai wa antum tudmiruna tudmiruna lahum qadar ku kuma kun boye dama da kai rantsuwa dama a ranka akwai niyyar ƙarya ce kake baka da gaske ba ka rantsa da kai zuwa shirama to bai halitta ku haka mana ayyakin wa ana abdullahi bin amr an annabi sallallahu alaihi wasallam qala alkabayir kenan kabayir jama'a kabira laihi babba wanda yake dirbiyar da mutum a gidan wuta he yake jero su a nan wannan he jero al-ishraku billah tarayya da Allah hada Allah da wani duk abin da yake haƙƙin Allah ne sai ka ba wani Allah wa uququl walidain da saba ma tawaye ga uwaye bakin biyayya ga uwaye wa qatalun nafs da kisan kai ya kawo wal yaminul gamus da rantsuwa ta ƙarya mana rantsuwa mai dirmi yadda mutum a gidan wuta an ce kuma tana ɗauta wannan albarka tana ɗauke albarka tana rushe gidaje duk mai rantsuwa ƙarya to bi albarka Allah ya ɗauki albarka daga cikin abin shi ta cikin sarsa ya dan albani ya karuwa kan haka nan tazura diyar balaka tana barin gidaje ba albarka tana wuce gidaje a duniya ma kenan wannan ya kawo wani hadisi don tabbatar ma da cewa yamidul gamus tana cikin kabira babba laihin da yake dirmiyar da mutum a gidan wuta wa an abi huraira wannan ruwa da makaranta imam bukhari ya rawaito haka misali haka imam tirmidhi haka ibnu majah sai ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة أبو قدابية بامس كفارة الشرك بالله عز وجل ya shirka ce a yin da shirka ce a yi kamin kafara shi kenan a yi biya muddi kaza ko azumi kaza a shirka battajin kafara yanzu wanda a ce ba a shirka kafara kenan abu da mai sauki kuma tsammanin da an ce baka fara an shaɗa gangan ba ka cire gangan kina a raina abin abin abin da ya girma shirka ba ta jin kafara mu lalace fasalama babu kafara kanta wa qatalun nafsi bi ghayr haqq haka kisan kai ba ka da gangan ka kashe mutum ne haka kura ba ta doke maka shi kafara ayin kafara shikenan aw nahabu mu'min ko ka warce wace warce na mummuni mana ka warce wani abu haƙƙin wani ka warce kun kun gaba ka rawaji haƙƙin shi kenan ayan ka fara tunda na ka fara shi kenan bayan ka warce ka mutum aul firar min yawm zahab ko kuwa gudu ana fafata da musulmi da kahurai kai dan tsoro ka sheka da gudu ka ba da baya ka bar yan wanka shi ma bai da kafara أو يمين سابرة يقطع بها يقطع بها مالا بجهل كوران سواي وان تكريا وذاك أوكي حق دوجر وني baka bakan haƙi ba kurin karansu da Allah kan ƙarya wani abu ne kace naka ne bayan a misali baka yi akan amana akan gaida shi sai daga baya da awar kayan shi kace ƙarya ki na shaida babu shaida ya ta kai karansu ya karansu da Allah shari'a ta baka wannan kayan mutane kaga wannan wata rantsuwa ce kai ta baka damar ɗauke ko yanke wani haƙƙi na wani wannan ba wata kafara za ka yi wurin kame da musu kansu ba tuba ga Allah sai wannan ita ce kenan ɓangaren kenan zumunci dai kenan haɗarin rantsuwa ta ƙarya ga girman laihinta kuma hukuncin da ba ta da kafara shi ne hukuncin a ce ya ce a yi magana hukumu hako da ta bata hukum ba ta hukumcin kafara kurin sai tuba ga Allah kurin in haƙi mutane ne kurin kame da musu kansu sai bangare na uku na rantsuwa al-yaminul munaqidatu wa hukumuha rantsuwa mai sunan rantsuwa kullallar rantsuwa da hukuncinta an aka yi ta اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها يقصدها الحالف ويصمم عليها ita ce alminu mu'aqida rantsuwa kullalla hiya al-yamin allati yaqsiduha al-halif ita ce rantsuwa wanda mai rantsuwa ya niyya ya rantsuwa wa yusammimu alaiha ya dukkan zuciyar shi ta kudurta kan yin hakan ya niyya yi ta ya niyya akan yake kullun zai rantsuwa tawkidan li fi'l li fi'l shay'in aw tarki ya yi niyya zai yi ta a kan karwawa wani abu ne ce zai yi wallahi na kaza ko tarki ko bar abin wallahi ban na kaza ita ce yamin mun aqida ka yi niyya ta rantsuwa akan yin wani aiki za ka yi aiki kaza ko ko ba ka yi ba kina abu na gaba na gaba zan yi ko ba na yi ba amma baya sai dai in ma ta gaskiya in ma ƙarya ba ta ce wanda sai nan da sai wannan abin da yake gaba ne sai yanzu ya maka bayanin me ma'anar alaminin muna'aƙi da rantsuwa kullalla rantsuwa da niyya kura kai niyya wani abin da kake so ka danka tabbatar da shi da yin shi ya ka gama da rantsuwa don abin tabbacin abin shi tauki karho niyya abin wannan ya ce fa in barra biya mini falashe alai in yi cika rantsuwa da yi wallahi yana ya kaza sai ya yi babu komi babu na kafara wa in hanasa idan kuma ya kasa wannan abun wa ya gajiye wajen to anan fa alai kafara zai kafara na rantse da Allah sai na je gidan wani gobe ko gobe sai na azumi misali in ya azumi shikenan in ya ji shikenan amma sai kasa yi yaki zuwa to anan ne zaka dora mai yin kafara da kauli ta'ala wacce da ayat da ya amince ne take mimito masu walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah dama iya kama ku da rantsuwa mai sunan rantsuwa abinda zuciyarka ta kudurta nan kai niyya ne akan wannan aiki zaka yi ko ba kai ba da waccan fadar Allah walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman Allah ya kama ku da abinda zan kuka kulla na rantsuwa kinan kullallan rantsuwa wannan shine hukumcin mana kai matsayin rantsuwa mun akida gatan da ake yanka an an yi akwai kafara in baka yi ba an abin da kace baka yi kuma baka yi ba ba komai a kanka amma baka yi kai kafara za ka yi kan iya kafara ya ce mabanan aiman alaniya amma ginin akan abin da aka gina rantsuwa dama akan niyya kamar awi da makaranta kun da asira magana rantsuwa wanda aka yi niyya aka yi ta ba kun ta sako iyo la la wala kun cikin yira ka sa kai kun ka rantsi ba niyya kai ba dole ka ka fara a kun dai hudi ne ne ba niyya rantsuwa bane sabo ne kun hira da rantsuwa ne an umar ibn khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وبالنيه انا لفظي نيت انا كده دون وند رنتوا umar ke cewa ya ji manzana sallallahu alaihi iya cewa inna wani amalu bin niyya dukkan ayyukan ana ɗaukan su akan niyyar da aka yi kin duka ba ku sadan ɗaukan aiki aiki sai an yi niyya ba wanda zo ba tare niyya ba ya abinda ka kudurta kai niyya ka wanda wata wata ayata kawo sai ya ce anan faman halafa ala shay'in wa warra bi ghairihi wanda ya rantsuwa kan wani abu amma sai a zahiri sai gwada wani abu wanda ba wancan ba da ya rantsuwa kan shi a zahiri fal'ibaratu biniyatihi la bi lafzihi nan ana aiki da niyyar da kai ba da lafazin ka ba misali na ce wallahi ana to a mutane musu alƙawari bisa kawo taimako ce wallahi rajuma zan kawo muku jika ɗari ni a raina juma ta sama kuma ya zaɓi tsammanin mai zaɓa ce ko ya za ka ta shi tun da ya ce zai kawo jikin an kawo tun da ya zai kara juma to juma wace ka ko a wajen ku juma wani ce zahiri amma dai a raina ta sama ce a nan ana aiki da niyyata amma shi ma ba a koyina ba akwai inda ba a aiki da niyyata ana aiki da wanda zaka rantsuwa in ta aka ce rantsi to a nan kuma ba don kare yaudara aka kiyaye da irin wannan amma haka kurin ne rantsuwa akan wani abu a wajen ku haka ne amma ni a raina da ana aiki da niyyar da nayi amma a nan a inda ba rantsuwa ba ka sani za mu ga ga misali biliba gaban Allah yace an suwaid bin hanzala qal kharajna نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنه فحلفت أنه فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت صدقت المسلم أخو المسلم suwar bin hanzala ke cewa mun wuta za mu wajen manzana sallar salama muna tare da wa'il bin hujjar fa haza wa adu da wani damar iya neman shi karbe kama shi to ana nema ya zai a hudu shi ya ce fata harrajar nasu an yi halifu sai sauran mutanen abokan tayyar mu ya suke shiga laihin siran tsuwa kamar sa ya yi alimu siran tsuwa a kan cewa ɗan uwansa ne siran tsuwa cikin abin da ya ce ni kuma in ji suwaid fahallaftu ana annahu a gani sai na rantsuwa wallahi dan uwana ne dan uwana ne muke gamta shi da ne wannan rantsuwa fa khalla sabilahu sai aka bar shi rike akwai matsala su suna ga suwaid ibn hamza ya lai tunda ya rantsuwa ba dan uwan shi bane ba shi kuma abin da ke ni gashi sai ya ce da muka zo muka zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallama fa akhbaratuhu yana ba annabi labari annal qauma taharraju an halifu su sauran jama'a sun ga laihin sun ki rantsuwa akan wannan abin da na rantse su sun ga laihi ne wa halaftu ana annahu akhi amma ni na rantse cewa dan uwana ne sai manzo Allah ya ce min sadaka ta kai gaskiya almuslim akhul dan wani almuslim dan musulmi ne kaga ni su ai a wajen shi wanda wancan ji yake dan washi ne ciki daya shi kuma ya rantse da Allah dan washi ne dan wata kaza musulunci magana kenan kaga anan kaga nan ba wani laifin da ya kaga shi a ni a zamanin wancan shi ji ke yi dan wanshi da zari na nan da jini shi ko ya rantsa da kan dan wanshi da musulunci kamar da ibrahim yadda matar shi ce da wanshi ko ibrahim alayhi salam to yace wa innama tu'tabaru niyatul halif idza lam yustahlaf amma a wannan magana inda ake cewa ana aiki da niyyar mai rantsuwa idan ba neman shi rantsuwa ba aka yi fazastuhlif falyaminu ala niyyat almustahlif nan dan kada a kare yaudara ka san mutane akwai mutum an yaudara tun an ci niyyata ce ya azo ka gaban alƙali ka rantse da Allah ko kaza naka ne ko baka yi kaza ba ka asani ya in rantsuwa ne a raina abin da ke niyyar daban dan na sai na huta ya rantse ta ƙarya to anan ba a bari anan in aka kana gaban shari'a aka sani ka rantse to anan ba a yi niyyarka abin da aka ce ka rantse akan shi kurin in gaskiya ne ka tsira in karya ce sai an gama da lahin karya ka yi minar ga musu magana kenan ya ce kenan inda aiki aiki da ne mai rantsuwa inda ba a neman rantsuwa ba kanka fasar solif idan aka nema aka nema ya rantsuwa falyaminu ita rantsuwa a nan aladatul mustahalif tana kan niyyar wanda mustahalif wanda ya nema ka rantsu eh wanda ya maka rantsuwar shi ne me ke ne misali a tsare ka to kudin shi raka mishi to ka zai mutum karon alamishi to ka kama kana alamishi kowa zan mai yanzu wannan karantsa ka kamar dan dole kasuwa ya kace aka karantsa kai da karantsa ta alamishi ce kai ya kake a nan wannan alamishi ake ni abin da yake niyya shi ake shi mai kayan an alamishi wanda ke ne ita ce baka ce kai kayan niyya alamishi ta yi mata badi alamishin bari zan kawo a a kai ya kake wannan an san sare wannan alamishin ce ke so ka kai na kayan shi kai zuwa kan alamishi kenan alamishin wannan ake ake ba ta zuciya ka ba يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم يتي إنما اليمين على نية المستحلف كاجي أنا صلى الله عليه وسلم يتي رنسوا تنا كان نية وندا يسعى رنسوا ni da ka gaban shara an caka rantsi ko rantsi da ka wani kaza sai ka mun rantsuwa kai to annan da saka rantsuwa baka ce kai ne kaza kai niya a abinda na saka rantsuwa kai shi da aiki an kai kai ko tsaya ce kai wata ka kane wata alamishin ka ne wata don cewa watan rajab ka ce kai na badi kai watan sha'aban ko ramadan ka ce ramadan kin badi a nan ana aiki da ni da nace he karan tsuwan haka annabi sallallahu alaihi ce rantsuwa tana kan niyyar wanda ya sa a yi rantsuwar kuma na ruwaya imam muslim haka abu dawud ibn ibn majah abu dawud sun ka ruwaya sai ruwaya ta gaba anu daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaminuk ala ma yusaddiquka bi sahibuk kaji annabi ce rantsuwarka tana kan abin da abokin shari'a ka ko rantsuwarka akan abin da ya gaskanta ka akan shi da karantsi ya yarda za ka kaya mai misali ra'alami shi ko juma'a to akan abin da ya isa ya yarda aka tashi rantsuwa da kai akan shi rantsuwar ka take ba niyyar ka ba eh akan abin da ya sa ka rantsi in gaskiya ce ka gaskiya ka tsira amma kai ƙarya to ba a ce kai da ka za ka yi niyya an Allah zai kama ka da laifin ƙarya wannan shine a a takaice kenan wannan ina ganin ya kamata mu tsaya karshen saboda dai mun zo karshen wannan magana ta rantsuwa mun akida kuma rantsuwar da aka yi niyya kayan niyya ka rantsi kuma abin da yake a gaba ne za ka yi ko ba ka yi ba in abin da ka ce za ka yi ka yi shi ke ba matsala komi in kuma ka kasa yi kai ka fara ka rantsi wala baka kaza kuma sai ka yi a nan za ka yi ka fara an baka yin bashi kiran baka fara kuma rantsuwa kana iya rantsuwa haka ta kama an kai rantsuwa wadda ku kuna kallo kaza nake ni ne a raina kaza nake ni ana aiki da abin da ne ni a raina in rantsuwa ba abin da muka tsakani da wani bai da ma rantsi amma in ne ma aka yi rantsi ana ana aiki da abin da aka ce yanzu rantsi akan shi in gaskiya ce gaskiya in ƙarya ce ba a ce aka ce gani ka daban gani shi ne ce ka rantsa za ke amma kai haka za a ranka a nan ba a yarda da abin da ke ranka ana aiki da abin da wanda sa ka rantsuwa ke ne kamar tsamsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh